فاتحة لصلاة الفاتح اللهم الله فاتحة الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذن بهذا المحضري لتعالى في بنظرة تأتينا بالظفر الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma'a goma sha tara ga watan jumada sani shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da shida da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daidai da shirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu alhamdulillah mun dawo za mu cigaba da karatun wannan tafi na abuwa ala asalati wa fige ɗariƙar tijjaniya wanda muke cewa tushen ɗariƙa kuma a makon da ya gabata muna cikin wato madda ta farko a cikin babi fasali na hudu wanda yake mana magana akan kiyaye salloli guda biyar wanda muna cikin wannan magana game da maiko dalilai da suka jawo aka sharɗanta kula da sallah a cikin dariƙar tijjaniya to muna cikin wannan karatu muka kwana za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah waje a fi kitabin taji aljami'ul usuli ya zo a cikin littafin attajul jami'ul usul fi ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallama sunan littafi ne to ya za a cikin wannan littafi ana abi hurairah radiyallahu anhu riwaya daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qal manzo Allah ya ce salatul rajuli fil jama'ati sallan mutum a cikin jama'a ko kuma sagogin nan saboda an saku wannan za su dinga murya wasai yawa kubuɗe saboda wato sallar mutum a cikin jama'a ta da'ufu ala salati bi baitihi tana nunnunkuwa akan sallarsa a cikin gidansa in mutum zai sallar shi kare a gida ladan da zai samu so in yayi ta a cikin jama'a a masallaci sai zama ladan ya nunnunku fiye da haka sai ne nan kubiya da haka wafi suƙihi hamsin da wa'ishirin da bafan haka na umartun zai yi ta cikin kasuwarsu ko a kantinsa da wanda yi ta cikin jama'a sai ya zama wato wanda ya a cikin jama'a ya fifici wancan da lada wato daraja ashirin ko ninki ashirin da biyar wa zalika annahu idza tawabba wannan kuma na yayin da mutum yayi alwala fa'asar wuduwa kuma ya kyautata alwala sun maharar da irin masjidi sannan ya fita tun masallaci la yi hurjihu illa salah ba abin da ya fita shi daga gida in ba sallah ba abin da ya fito da shi zuwa masallaci kawai sallah banda sallah ba wani abu da ya kawo shi lam ya haɓu hudwatan illa rufe albi daraja ba wani taku ɗaya da mutum zai ba ce an ɗaukaka shi an ɗaukaka darajarsa dalilin wannan takun duk taku da mutum ya yi ta zama ɗauka masa daraja saboda wannan wa hudu anuhu biha haɗiya kuma sai ya zama an kankare masa wani zunubi dalilin wannan takun fai za salla idan mutum ya salla lamta zai da mala'ikatu salli alaihi to mala'iku ba za su kushe ba su ne mai salati ma dama fi musallahu matuƙar ya dawwama a nan gurin da ya sallah bai tashi ba in ka zo masallaci tun sanda ka fito ake rubuta maka ladaddaki saboda ka fito don sallah ne kawai har ka isa in ka isa ma kana zaune kana jiran sallah a cikin rubuta lada in kai sallar ka idar idan baka tashi daga wajen da kai sallah ba a cikin wajen rubuta maka lada kuma har yanzu ba hasa ba saboda ka idan mutum ya sallah in bai tashi da gurin ba mala'iku ba za su kunshi masa addu'a malam ya hadus matuƙar dai bai hadisi ba shi ne mana alwalarsa bata kare ba Allahumma salli alaihi abinda mala'ikun suke faɗa suna cewa Allah ka yi salati gare shi Allahumma rahamhu Allah ka ji kansa wala yazalu ahadukum fi salatin dayan kun ji annabi ba zai gushe ba yana cikin sallah man tazara salata matukan ya zauna yana jiran lokacin sallah ya cika sanda ka zauna kana jiran sallah to nan ma dai a cikin sallah kake kamar da in kai sallah kuma baka tashi ka tafi ba har yau da cikin sallah kake baka ba fasa rubuta maka ladan sallah ba rawahu al-khamsa wani hadisi al-imam ahmad abu dawud da sa'i tirmidhi da ibnu majah suka yace shi annabi umar radiyallahu anhu ma annabi nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo ga sayyidina abdullah ibn umar yadda ya tabbata gare su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati tabdul salatul fadl sallah a cikin jama'a ta fifici sallan mutum da shi kadai bi 27 daraja da misalin daraja 27 rawahu al-khamsa biyar ne suka rubuta hadisi illa abu dawud banda abu dawud shi bai rubuce shi ba an usman radiyallahu anhu ya zo ga sayyidina usman Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal isha'a fi jama'atin duk wanda ya sallar isha'a cikin jama'a baka annama qama nisfal layl daidai yake da wanda ya tashi kan dare yana ibada wa man sallal subha fi jama'atin duk wanda ya sallar sallar asuba a cikin jama'a baka annama sallal layla kullahu to daidai yake da wanda ya kwana a tsaye yana sallah ka je sallar isha a cikin jami'i Allah ya taimake ka kautar sallar asuba a cikin jami'i to yanzu abin da za a rubuta maka shine ka kwana a tsaye kana sallah haka Allah zai rubuta maka ladan ashe kaga daraja da fifiku da albarkar da ke cikin mutun ya halarci jami'i wanda yake maka salalle bai iya tashin daraba ya tashi kiyamar lalle na fulfuli ma dalilin Allah ya taimake shi ya halarci sallar isha a jami'i ya je sallar asuba a jami'i sai ya zama daidai yake da wanda ya kwana a tsaye yana sallah ba ku da bambanci ka da shi kaga ashe mutun sai kokari wajen kula da wannan rawahu muslimun wa abu dawud wa tirmidhi imamu muslim da imamu abu dawuda da al'imamu tirmidhi suka rubuta wannan hadisi wa lafzuhuma lafazin su su biyun abu dawuda da tirmidhi shine cewa man shahidar isha duk wanda ya halatta sallar isha fi jama'atin yayi ta a cikin jama'a kana lahu qiyamu nisfi laylin za a rubuta masa ladan ya tsaye rabin dare yana ibada wa man sallal isha wal fajra fi jama'atin wanda kuma ya samu ya sallar isha'i a jama'a kuma ya sallar alfijir sallar asuba ita ma a jama'a kana lahu ka qiyami lailatin to wannan zai zama an bashi lada kamar wanda ya tsaye dare gaba ɗaya yana ibada a ciki bai huta ba an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo ga sayyidina ubay ibn ka'ab Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna salatar rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu cewa sallan mutum tare da dan uwansa mutum ta fi tsarki ta fi karɓuwa a gurin Allah fiye da sallarsa da ya shi shi kaɗai ka yi sallah kai da ɗan uwanka kun yi jami'i ma'ana to ya fi kai sallah kai kai kaɗai tsarki da kuma lada a gurin Allah wa salatu ma'ar rajulaini to mutum kuma ya sallah tare da mutum biyu su uku kenan a zakamin salati ma'ar rajuli ya fi maka aikace ka yi sallah kai da wani kuku biyu kai sallah wa ma ka sura duk sanda aka ƙara yawa a wajen jami'i fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jal wannan shi bisa yiwa gun Allah ashe ko jami'in ne ma ka duba inda aka fi cika to shi ma yana da wata fadala yana da wata maziyya sadawa domin da suna buka ƙara yawa a masallaci ko kuma a cikin jami'in sallah to ladan ku nake ƙara yawa rawa ashabu sunani wa ahmad masu ruwaya sunnonin hadisai mana ashabu sunan sune a suka rauci wannan hadisi ko sunan ibnu majah sunan tirmidhi ko haka ashabu sunan ake cewa wannan sunan Ahmad ko kuma sunan ne shi wannan nasa musnad na Ahmad bin Hanbal da Ahmad da wasahahu Ibn Khuzaima kuma Ibn Khuzaima ya ce hadisin nan wato ingantacce ne an Mu'az bin Jabal qal an karba ga sayyidina Mu'az bin Jabal Allah ya ji da shi ya ce ihtabasa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata laila wata wani dare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fako gaban mu ya buye gaban mu shiru annabi fito ba za su ga dacin a wata safiya kai sallar asuba za a yi ana jiran lokacin sallar shiru annabi ya zo ba sallallahu alaihi wasallam eh a iya rufe wannan da wacce saboda mutane kasu takura a wannan mari amma saura ba su saboda an saku wannan da take yi aka rufe sai a saku ba ku rufe iyawa inda nan sanyin da yau ba dama yau na musamman ake tabarakallah to ma'ana wato Allah ɗaya gari man ban a wani gari nan haka haka ɗin nan yanzu ka kunna isi zaka yi bacci ne da fanka ko isi zaka yi bacci kuma a yanzu nake maka magana ba wai je ba wai wani lokaci da ba a lokacin da ake wannan babba ka sanya anan da kayan nan haka haka ɗin nan su kuma sai ka ji su kuma wato tabarakallah abun Allah ba mu sha lafiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na za a yi sallar asuba sai aka ji shiru bai fito ba ana tijira hatta kidna na tara a aina shams sai da muka ga rana ta kusa bullo annan bai fito ba ba magana gari ya waye ake ba rana za ta hudo ba a tsayin sallar asuba ba suna tijira a masallaci kaga sabai su ba za su yi eh zan kai ne imam liman ka bakara da asuba kullun sai dai ka ga mun yi sallah eh sai dai ka zo ka tara ya ya yi sallah to lokaci yayi ba za a jira amma shi annabi sallallahu alaihi ba zai yi haka ba dole a jira ga ha sai aka ta zama sahabbai suka zauna shiru shiru annabi bai fito ba gari ya gama wayewa tangaran har rana ta kusa huduwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu bai fito ba an yi sallah asuba fa kharaja sari'an san sai ga manzo Allah ya fito da gaggawa sauri fa wa sababin salati manzo Allah yana fitowa gurin ya zama ya shiga gaba aka tada sallah fa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallah sallah asuba tare da mu wata jawwaza fi salati manzo Allah yayi sallah a gurguta ma da sauri sauri aka yi ta haka ma saboda an mangara sosai sai manzo Allah yayi ta ma wato a gaggauce falamma sallama yayin da manzo Allah yayi da sallah yayi sallama da bi sautihi sai manzo Allah yayi ya daga murya ya fada ya fada wannan magana da muryarsa wa qala lana manzo Allah yace da mu alama safikum kama antum kowa ya zauna akan sahu yadda yake kan wanda ya motsa alama safikum ku zauna akan sahunku kama antum yadda kuke kan wanda ya tashi summan fatala ilaina sannan manzo Allah ya waiwayo juyo wajen mu faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma inni sau haddisukum ma habasani an kuma daga data abinda sai nace kowa ya zauna kar a motsa ina so ne in gaya muku in ba ku labarin abin da ya tsare ni gaburan ku yau dannan da safi ya zama asuba ta zo ban fito ba har wannan lokacin ya zo haka har aka makara haka na son gaya muku yadda aka yi inni kuntu min al-layl manzo Allah yace na tashi cikin dare zan yi sallah fatawabbatu sai nayi alwala fa sallaitu ma uddira li sai nayi sallaci iya abinda Allah ya kaddara mun in sallata fana fana astu fi salati ina cikin sallah kawai sai yingidi kwashe ni saboda wata kila gajiya ko kuma an dade a tsaye sai manzo Allah kullun sai kama bacci a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam fastaskiltu hadda jikina yayi nauyi fa idza ana bi rabbi tabaaraka wataala ni da ban yawo ne ba kawai sai daga nayi mafarki sai ga ni ga Allah tabaaraka wataala kawai a cikin bacci ina cikin bacci gurin sai na farki da Allah tabaaraka wataala fi ahsani suratin naga ubangiji a cikin mafi kyawun sura faqal sai ubangiji subhanahu wataala yace ya muhammad ya muhammadu qultu sai na ce rabbi labbaika ya ubangiji amsawarka ƙala sai ubangiji ce da ni fi mai ya hatu simun mala'ul a'ala ubangiji tambaye ni a kan mene ne almala'ul a'ala suke jayayya suke rikici mala'ul a'ala shi ne maɗaukaciyar sammai kuma maɗaukaciyar halitta halitta da ke sama daga mala'iku zuwa wanda ke cikin sama daga baki ɗaya su ne almala'ul a'ala a kan me suke jayayya da juna Allah ya tambaye ni wannan kultu sai na ce tilka farat a'a qultu la adari rabbi sai ce ubangiji ban sani ba ni ban sani ba qala ha salatan sai da ubangiji tambaye ni so uku yana ce mun a cikin menene ko akan menene malawul ala suke jayayya ni ko ina cewa ban sani ba ubangiji so uku mun haka da Allah qal manzo Allah yace fara'aituhu wa ba'a kaffahu bainaka bainaka tifayya sai na ga Ubangiji wa ta'ala ya ɗora tafinsa tafin hannunsa yadda ya dace da Allah fa ba irin namu a'a yadda ya dace da Allah gaskiya ne Allah yana da hannu ba irin namu ba yadullahi ya sha faɗa ko ga yadihi ko kaza kaza irin wannan Allah yana da hannaye amma ba irin yadda muka sani ko muke gane ba a yadda ya dace da Allah fara'aitu huwa ba akaffahu sai na ga ubangiji ya ɗora tafinsa bayyana katafayya tsakankanin kafaduna guda biyu kad wajadtu barda anamilahu sai da anamilihi sai da naji sanyin yan yatsun ubangiji yadda za shi da Allah baina sa da yayya tsan kanun nunuwa na daga baya dora hannunsa amma yana jiyo sa nan sanyin ya bullo san fatajal lali kullu shay'in daga nan kawai sai komai ya bayyana gare ni karara sai komai ta jalli kawai sai na gane komai da komai daga jin wannan daga wannan dora hannun da aka sai na ji komai kawai na san shi ba abin da ya rage kuma ma'arifa kenan wa arabtu sai na san komai faqal sai manzo sai ubangiji sai ka tambaya ta ya muhammad qultu sai na ce labbaika rabbi ubangiji amsa warka qala sai ubangiji ya ce da ni fi ma yakhshimu malawal ala akan menene malawal ala suke husuma Allah ya sake maimaita tambaya qultu to da yake zan dora hannu ai sai zan kuma kuma na sani ne eh ba sauran in ce la adari kuma qultu sai na ce fil kafarat ya ubangiji suna husuma ne a cikin kafarori kafara abubuwa masu kankare zinubai akan haka suke jayayya da juna qal sai ubangiji sake tambaya ta ma hunna menene wayannan abubuwa masu kankare zinubai qultu sai nace mashyul aqdami ila jama'at tattakin kafahuwa zuwa halarta sallar jama'a ɗaya kenan mutum ya tako daga gidansa ya taho wajen halarta sallah a cikin jami'i masallaci to wannan tattakin yana sa a kankare zinuban da ya aikata wal julus fil masajid ba'da salawat da kuma zama a masallaci bayan an yi da sallah an yi sallah an gama kuma kawai ka zauna kai ta istighfari kai ta salati kai ta hailala kai ta abinda zaka yi dai kuma me kana ko karatun qur'ani ko na abu kana dai takarrubi zuwa ga Allah dai to wannan zaman da kai a masallaci bayan an yi da sallah shi ma zaman kanka ne zulmai kake duk zulmin ka Allah wanke sheki a haka wa izbagul wudu hilal karihat manzo Allah yace da kuma rina alwala lokacin da ake kyamata taɓa ruwa kamar irin wannan lokacin da ake muku kun san yannan ana fufufufu ko ina iska dama ruwan gashi ya kwana tulu ya sanyi karara amma ka ɗebo mai kan kai fatal fatal ka tashi saboda kana jin sanyi sai ka tsaya kai alwala a nitse kai alwala mai kyau sanyin nan bai hana ka yin alwala mai kyau ba to wannan kadai Allah yake girmama shi kankare masa ne wannan sai Allah ya girmama shi kankare masa ne qal sai ubangiji shi da ni fima sai sake tambaya ta fima akan menene har yau da suke yin jayayya su malaiku da saura ke na karo qultu sai na ce ib'amu ta'am akan sha'anin ciyar da abinci ka ɗiba abincin ka gaba wani ya ci mabukaci walilul kalam da kuma tausar zance kayi magana mai daɗi mai taushi mai rangwame ga mutane ba ka dinga musu magana gatsagala ko ka dinga magana mai kausasa zuciya ba wassalatu billahi wan nasu niya da kuma yin sallah cikin dare a lokacin da mutane suna bacci kowa na bacci san da baccin yafi dadi balle da irin wannan lokacin da ake sanyi kana kyama ka fito daga bargo amma haka nan zaka fito kai alwala ka tashi kama sallah kowa na baccin sa wannan Allah yana girma wannan sai kan kare masa da bai qal sai manzo Allah sai ubangiji ce ni sal to tambayi abin da kake so ka tambaya roƙi abin da za ka roƙa a guna ƙultu sai na ce da annabi Allahumma inni as'aluka fi alkhairat ya ubangiji ina roƙonka ka bani dama aikata alkin alheri wa tarkal munkirati ina roƙonka ka bani damar bari barin abubuwa wanda suke awa banki wa humul masakin da kuma ka bani damar san miskinai wanda ba su da shi in dinga soyayya da su wa anta ghafir li wa tarhamni Allah ka gafarta min ka ji kaina wa iza aratta fitnata qaumin ya ubangiji idan ka nufi zaka fitinci wasu mutane fatawaffani gar mutunin to ni dai Allah ka karbi kwana na ka karbi raina ba tare da ka fitince ni ba wa as'aluka hubbaka ya ubangiji ina roƙonka soyayyarka wa hubba man yuhibbuka da soyayyar wanda yake son ka wa hubba man amila a wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika da kuma soyayyar aikin da zai kusanta ni zuwa ga sanka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله sansan sai yace innaha haqqun wa inna awwal daga muku gaskiya ne fadrusuha summa ta'allamuha man Allah yace ku karanta su da kyau sannan kuma ku koye su ku rike yi rawahu tirmizi wannan hadisi Imam tirmizi ne rawace shi to ana bi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya buga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi faƙada nasan fi ba'd salawati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa wasu mutane a cikin wasu salloli aka zo aka yi sallah annabi ya duba bai ga wani ba bai ga wani ba wani ma ina yake wani ma yana ina ya duba bai ga wasu mutane ba bayan an yi sallah ah faqal sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas annabi ya ce wato na himmantu sai da na tana kullu niyya a raina in kafa wani limamin da ban yi sallah ba ni ba in ce jagoranci mutane sallah a tada sallah a masallaci thumma ukhalihu ila rijalin yatahallafuna anha sannan ni kuma in dinga zagayawa gida gida gidajen mutanen da suka yi jinkiri ba su sallah ba bar mutum yana limancin sallah sai ka ji an tada sallah a masallaci kana dauka annabi ne yake limanci baka sani ba ashe yana nan ya to gidanka sai in je gida duk wanda ya tarbe je masallaci ba dama ina zuwa sai in tada shi me zan yi fa amuru bihim sai in yi umarni in ɗaibi tawaga an tafi da su a rika ba su umarni da inda muka je mutum yana nan a gida bai je sallah ba eh to shikenan sai in ba da umarni fa yuhraqu alaihim bi hazmi al-hatabi biyutuhu sai in sa a tara itace a banka wa gidansu wuta kawai kowa na je san da shi a gida bai je masallaci ba dama ana san ana sallah shi ko yana gida sai in sa a tara itace ganga ganga kawai sai a danna musu wata a cikin gidan yana cikin gidan kuwa da shi za a kona to annan ba wuta ne magana kona shin anan ba abin da Allah yake nufi kenan cewa wanda baya zuwa sallah ta jami'i zana ya gida abin sa kaza kaza to ga walau alima ahaduhum inda a ce dayan su ya san annahu yajidu azman saminan ni na san waɗannan mutanen da sun san suka je masallaci kashi za su tarar mai romo irin wato dabje din nan da za a tarar me ake cewa abin eh pepe soup eh eh partesuwa da Hausa kenan ai pepe soup yawai haka ne eh farfesu za a tarar misali irin tantakwashin nan yayi lugob a cikin romo wani zai makara ce ga burodi zama ya abin da irin mai kwakwan nan mai laushi an aje a gefe kila da wani shayi malam ya haɗin sani eh da wani ataya haɗin sani ka yi jinkiri haka za ka ga mutum da wuri zai je kuma ya kama sahun gaba ina sa abin da za a raba kenan to me yasa ya zauna a gida kenan o Allah ya raina za a yi sallah ba zai sauri ba amma za a yi sammako ya zo cika ya cika kama sahun gaba akwai masallacin da a garin nan aka ce sallah asuba ta kaki duk sanyin da ake masallacin da zan tab ake cika shi me yasa saboda mai gidan in ya ga dama lokacin kuna sai fito kama raba dubu dubu kawai amma bu sai iska yake ne ba kullai ran da ya ga dama kuna ya fito raba dubu dubu nan shi yasa kuna sallah asuba ba a magana to dan Allah yanzu wannan Allah ake koya abubuwan kaga abubuwa sun zama wasiri kuma daban kaga abin da manzo Allah ya faɗa haka ne cewa da da sun san in suka je can za su da kashi mai romo da ba su makara ba ai ga zahiri ko ba yana ba Kano ma an ce akwai masallacin da na lasawa ne shi ma da yake mai gidan zai tafiya sai zo dama da ya shigo masallaci da asuban aka ji an ce da ya shigo ya ce a rufe kofa to an san kwanan zancen da ya shigo ya ce a rufe kofa aka ji da sallar asuba sai tashi kawai iya abin da Allah ya baka shi ne naka dan uwa zai tsaye na miƙa zuwa da da kasa dama zai shi ya ci rufe kofa to shi ma wanda masallacin daga nesa nesa ake towa zuwa ya faci a shiga da su ba kaga da ke an san shi mai rumo za a samu to manzo Allah ya ce shi sa na himmanci da in zagaya duk wanda ba za sallah an banka ma wuta a cikin gidansa ya kone kawai a huta saboda raina sallah ne abin ba wai wani abu ba lau alim ahaduhum da ɗayan su ya san annahu yajidu azman saminan cewa zai samu kashi ne mai romo mai mai mai kitse la shahida hada ya je sallah yani salatan isha abinda annabi yake nufi anan sallar isha yake nufi ita ce tafi wato wahala mutane suke jinkirin zuwa da ita da sallar asuba ta fi ba su wuya musamman munafikai kaga sallar nan ta isha da sallar asuba munafiki ba zuwa munafiki ba zuwa isha ba zuwa asuba eh munafiki ba zuwa baya zuwa isha baya zuwa asuba saboda ya motsa zai tafi sai shaɗan yare a masa wani abu sai ya kai rawul hamsa to wannan hadisi al-imam ahmad bin hanbal abu dawud da tirmidhi ne sa'id da ibnu majah suka rawace shi a fi riwaya ya zo a cikin wata riwaya inna asqala salat au ya ga zancan nan ba kai ai ga mazancan nan inna asqala salatin alal munafiqina manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wallahi tabbas mafi nauyin sallah akan munafikai sallar da ta fi wa munafikai nauyi fiye da kowace ita ce salatul isha'i wa salatul fajri sallar isha da sallar alfajr sallar isha da sallar asuba sun fi kowanne nauyi akan munafiki baya iya zuwa da sauri walau ya'lamuna ma fiha ma fihi ma da a ce mutane sun san menene a cikin sallar isha da kuma menene a cikin sallar asuba la atawhuma walau habwan da sun dinga zuwa isha'i da sun dinga zuwa asuba ko da da jan ciki ne kuwa a ce ma baka da kafa ma gurgu ne kai ba ma ka da keken guragun ba ma ka da yadda zaka kaje ma sai da rarrafe wallahi da kai ka zo inda ka san me a ciki wala qad hamamtu man Allah yace wallahi na himmantu an amura bis salati fatuqa in yi umarni a tada sallah in ce wani limamin ya ja da bambani ba sun ma'amuru rajulan sannan umarci eh sun ma'amuru rajulan fa yusalli bin nasi in sa ayi kama sannan in sa wani mutum ya shiga ya sallah da mutane sun ma an daliku ma ibir jalin sannan in ja tawagar wasu mazaje kuma mu tafi ma'ahum hazmun min hadabin in sa su yi wadda man itace su biyo ni da shi ila qaumin mu tafi gurin wasu mutane la yashhaduna salata wanda ba sa zuwa sallar jama'a fa ahriqu alaihim biyutuhum bin nar inje biyutuhum bin nar inje kokkona gidajen su da wuta kawai da a huta to kaga duk wannan narko ne wanda yake nuna wato girman rashin zuwa sallar jami'i mutum ya dangane sallar shi kadai sai dai wanda yake wato yana da uzurin cewa ba masallacin a kusa ne ko kuma idan ya tafi masallaci iyali kuma za su dangane sallah ba a jami'i ba akwai situation da yake waranta kila kai ne limamin sallarka a cikin gida kai da iyali za ku yi sallah ko kaza amma duk da haka sallar farilla dai abinda aka fi so shine kai ta masallaci kai ta masallaci masallar nafila ba amma in ya zama ka kirga nesa ko kana cikin wani wuri wanda yake wato babu masallaci a kusan ka tafi su iyali za su zauna su sallah babu jama'a shikenan sai ka tsaka sallah tare da su wannan akwai uzuri akan haka ana bi darda radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo ga Abu Darda idan ta tabbata gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min salasatin fi qarya wala wala badwin la tuqamu fihi salatu illa qad istahwaza alaihi ash-shaytan da inda aka samu mutumin kun ji annabi ma min salasa da inda mutane suka kai kamar guda uku fi qaryatin cikin wata alƙarya wala badwin ko cikin wani ƙauye la tuqamu fihi salatu ga mutanen da ke ƙauyen sun kai mutum uku akalla amma ba sa tsaye da sallah ba sa yin jami'i kowa ya sallata shi kada daki illa qadista wa alaihim shaytan to wanda suke yin wannan shaytan zai zama ya mamaye zuciyarsu kawai sai dinga sarrafa su da ya gada amma da suna haduwa suna yin sallah a cikin jama'a to da wannan haduwar ta wasu albarka ta sai zama sun kori shaytan daga tsakanin su fa alaikum bil jama'a manzo Allah ya ce na hore ku da yin sallah a cikin jama'a fa inna ma ya'kulu dhibul qasiya domin ita kura an ta zo cin akuya to tana cin waje ta ware daga cikin garke ne eh kura an ta zo za ta farmaki ta ci akuya a cikin garken awaki to ba tsakiyar garken take zuwa ta shiga ta kama ba ba ta iya ba albarkar jama'a albarkar haɗu awaki da yawa tsoron su take ji ba ta iya shiga cikin su ba amma da ta samu ana cikin tafiya sai wata akuya ta dan ratse ta dan fada korin kunya sai ta wuf ta danki wuyan ta kawai ta gaba ta samu nata saboda kai ma in ka ware baka cikin jama'a sai shedan shine kamar kura sai tsalle danke ka shike na samu nata amma kana cikin jama'a saboda jama'ar sai Allah ya baka kariya shedan ba zai iya komai da kai ba mun kula rahu abu dawud wa nasa'i al-imam abu dawud da imam an-nasa'i suka rawaito wannan hadisi wa ahmad da al-imam ahmadu wal hakim da kuma al-imam al-hakim wa sahahahu imam al-hakim ya ce wannan hadisin ingantacce ne to da kaje wannan kamar na fada narko ne ma'ana tsoratarwa ce ga barin kin halattar jama'a ba da wani dalili na shari'a ba an abi hurara radiyallahu anhu qal ya zo ga sayyidina abi hurara ta Allah ya kara masa yadda ya ce atan nabi sallallahu alaihi wasallam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ama wani mutum makaho ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qal sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innahu laysa li qa'idun yaqudini ila almasjidi ya rasulullah ba ni dan jagora wanda zai jagorance ni mu je masallaci ya kai ni in yi sallah ni kuma kawo ne ba gani nake ba a fa'usan lifi baiti to na iya yin in sallah a gidana tunda ba da ɗan jagora da zai kawo ni masallaci na iya yin sallah a gida fara hasalahu sai manzo Allah ya masa rangume cewa eh to tunda dai ɗan jagora ne baka da shi ba kuma zaka iya kai kanka masallaci ba ba komai nayi maka rangume ka rika yin sallah a gida falan ma walla yayin da makawan nan ya tashi ya godiya gurin manzo Allah ya tashi ya tafi zai tafi gida ya juya ya bada baya da ahu sai manzo Allah ya yi kiran sai ya ce kai zo malam zo da Allah zo zo zo sai manzo Allah ya dawo da shi sai dawo da shi faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tasma'u nida'a bi salati in an kira sallah a masallaci kana jiyowa daga inda kake daga gidanka kana jin kiran sallah faqal sai wannan makahu yace na'am ina jin kiran sallah ya rasulullahi ala sai manzo Allah yace fa ajib to tunda ka ji kira ka amsa wa mai kira ya kauma na ajibu da iyallahi hmm ya kauma na ajibu da iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah tunda dai haka ji kira to ka amsa kira ma'ana sai ka zo masallaci kenan ba rangwami jibai da bai da fadan jagora fa makahu ne kuma in ya fito yana iya samun tuntube a hanya yana iya samun ya kauce hanya ma ya bota hanyar daban yana iya samun hadari yana kuma zai iya faruwa tunda ba gani yake ba kuma dan jagora amma har annabi ya ce mai je ka ba kuma rikayin sallah a gida sai ya kira shi kana jin kiran sallah ya ce ina ji to ka amsa kawai sai ka zo an fasa rangwamen da aka yi masa da mutumin da kuma yake idan sa biyu lafiya lau ba gurgu bane ba kuturu ba komai yana lafiya baya bukatar dan jagora ba bukatar komai shi kuma ya zauna kullun ya zama a gida zai rikayin sallah sai zama wannan akwai kuskure a cikin sa rawahu muslim wa abu dawud wa an-nasa'i al-imam muslim da abu dawud da al-imam an-nasa'i suka wacan hadisi annabi abbas radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo ga sayyidina abdullah ibn abbas Allah ya kare da gare su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami al-munadi duk wanda ya ji mai kira yana kiran sallah duk wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah falam yamna'ahu min ittiba'ihi uzrun ba kuma wani uzuri ne na shari'a ya hana shi ya bi sautin kiran sallan ya je masallaci ba a haka kawai idan jin dadi ya shantaki ga kiran ya jiyo amma ya ki tafiya ya bi wannan sautin kiran ya je masallaci ya salla shi lam tuqbal minhu salatu allati salla to wannan mutumin da zai salla shi shi kada ya gida Allah ba zai karba sallan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zama akwai hadari a cikin wannan magana in dai kana jiwo kiran sallah ka ji an kira sallah sai ka tashi kai kama ko sai ka tada sallah ka kai sallah ka abinka baka ba sauti ka tafi masallaci ka je ka sallah a can inda yake kaida bayan ka ji to in kai sallah Allah ba zai amsa ba to masani ba yanzu ko misali a garin nan akwai wata kusurwa da mutum zai shiga ya labe ba zai je kiran sallah eh babu mu da nan buci babu ban sani wakila ko ba a samu a wani garin amma dai nan da yakan ba wata kusurwa da zaka shiga kalabe in baka je kiran wancan masallacin baka je na wancan in baka je na wancan baka je na wancan da kenan ba ka da sauran uzuri na kashin take a gida kenan Allahumma illa in jami'in ne a gidan ma kamar yadda azana faɗa cewa wanda yake jami'i da iyali yana da barin uzuri ko ruhusa amma ba haka nan ba kawai yake na kata kai gama kai sallah ko kuma wani ma yayin dan gangance shi ayi biyowa nake daga gida nake bi tare yayin daga gida kake bi wai haka zai kaga ba daidai bane shi kana sallah an yi da dama dan a kira haka to ai da misali ma muka kira sallah ba dan dai akwai mata a cikin gida suna bin sallah ba da hai kurin ma mun gama kira sallah mun kashe lafiya ga hin sallah ma haka ba dai ka ji kiran ma to ka to ai sallah kawai mu kashe lafiya ga muhimmi sallah haka to nan dai akwai mata cikin gidaje kuma da akwai masu larura da suke ba zai iya tasowa ya zo ba yawa zai bi sallah daga can wanda yake wato yana cikin rashin lafiya ko yana wani abu nan dai wayannan amma da haka da haka kashe lasu bigan ma kawai ai sallah haka ko ka zo ko ka zama kai duka ka sani kuma yanzu na ma shi kiran shine a kira ka ka zo ne ai kuma an kira ka duka baki da to wanda yayi wannan Allah ba zai ansa ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ha sai sahabbai suka ce da manzon Allah wa mal uzru to ya rasulullahi me ya uzurin da zai iya hana shi ya je din wanda Allah zai yarda da shi wani uzuri ne za a iya karba qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khawfun aw marad ko dai tsoro ko kuma jiya biyun nan sune uzuri shi tsoro kamar yadda malaman fiqh suka fassara shi ko dai tsoron wani magauci da zai cutar da mutum a wannan lokacin watakila ka fito kana jin zaka je masallaci kila da asuba ne ko wani lokaci kila hanyar da zaka buka je masallaci akwai yan matsala ila akwai masu tara mutane su musu illa ko su cutar da su ko wani abu ko a makwace ko a kaza kaza ko misali akwai eriyoyin da misali mutum ba zai iya fitowa kawai gidan gas ya ta masallaci musamman irin wasu lokutan da yake kamar da lokutan asuba misali da yake ba idan mutane kila ga mutum ya fito sai ya masallaci sai a sanar shi a kwace masa wani abu ko a kwace mashin din ko a kwace wayarsa ko a kwace wani ko a masa illa to kaga wannan akwai tsoro a ci ko kuma a take shi ma haka kawai dan mugunta to kaga nan tsoro ne sai haka mutum zai iya zama a gidansa ya sallah saboda tsoron ko kuma tsoron wanda yake bin ka bashi ko baka da abun biya ba kana da abun biya ba baka da abun biya shi ma wannan uzuri ne shari'a ta da shi wani lokaci ka ci bashin mutane ba ka samu abin da za ka biya ba ƙila ana cikin fama da halin rayuwa ka san yanzu kuɗin sukan ɗan yi wuya ni dai suna yi mun ban san Allah ba mu da yawa barka annabi ya sare mana misali kenan ana ɗan yin wuyar hali yanzu to kuma ka ci bashi to kuma baka biya kuma an kafa za ku haɗu akwai kunya akwai waye zai ma magana tsoron kare gan kai kama ka ko a yi abin nan sai ka ci taurin zauna wannan ko juma'a ma za ta iya faɗuwa daga kan mutum in irin wannan ta gitta ba kuma tsoron wani abu mai cutarwa ba ma sai masu ɓace ko ɓarayuwa aka ce zaki ya tara hanya ko wani kare yana nan dinga zaka wuce sai ya yi kafaka sai ya yi kafaka eh misali ko wani abin wannan duk dai wannan dai wanda bibi ne wanda yake wato shari'a ta karba shi da adin kullama Allah cewa yayi haufin tsoro tsoro zai zama zama uzuri aw maradun ko jiya rashin lafiya ma'ana shi ma shi ma wannan uzuri ne wanda zai sa ba za ka ji sallar jama'a rawahu abu dauda wa ibn majah wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka wace shi to wannan in wa duka Imam Shaykh Jabir radiyallahu anhu ya tattara mana wannan fasali ga wannan fada baya danye mana dalla dalla mu gane hikima ko dalili ko madogara a shari'ance da ta sa Maulana Shaykh Jana Abul Abbas ya sanya sharadi a cikin sharadin dariƙar Tijaniya lalle ne riko da sallah ko kula da sallah ba wanda aka ba tijaniya a cikin mukaf duk wanda sai aka bada rika tijaniya ba wanda aka ba dangas sai da aka ya masa sharadi ne zaka kula da sallah kuma a cikin jama'a kace kai da to ba wai haka nan da ka kawai aka yi wannan ba a'a akwai dalilai dama a shari'ance ko ba dariƙa dama can shari'a ta ada dole sai kai wannan na dai hadisi man kanta ga ayoyi da yawa burjik tun sati uku da sati biyu da suka wuce muke kanta yanzu wannan kun sati uku kenan muna karanta wa'annan abubuwa wanda suke duk dalilai da hujjoji wa'anda suke sun sun wajabta dama sai ka kula da sallan nan ba ma sai kana batijani ba ba wai sai kana Allah rika tijaniya to balle wanda Allah rika tijaniya to wannan wajibin sa ne lalle ne sai ya da sallah ba kuma inda zai zama ya fita to wanda yake kula da ita kenan ya bata sharadi to kuma wannan kaga sai sa abin da yake ciki Allah ya iya mana barka annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya zama wannan haka dariƙa sa take sharadi ne ma a cikin dariƙa a kula da wannan ya kuma wannan zai ga maka cewa wai a cikin dariƙa idan akwai wani abu wata martaba ko wani mataki wai da mutum zai iya kawo shikenan ba ma sai yayi sallar ba gaba daya shi yanzu amma dauke mai sallah ya fi karfin ta saboda yanzu aka wata martaba kuma ya ce tijaniya yi shi ake kasan wannan kawai wasa ne ba da yau tijaniya da muka sani ba idan wani abin da ba an kula Allah iya mana wanda duk zai da irin wannan awa ya san ba tijaniya yake bai dai samu wani sunan daban ya laka wa kansa kuma ba dan faila bane wata faila ba da shehu Ibrahim ba shehu Ibrahim ba tijaniya ne kuma duk shirin da dika tijaniya shehu Ibrahim kansa yake shi musulmi ne shi mujaddidi ne na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake baya aikata abinda ba manzo Allah ya aikata ba to yaya kuma za a zo a ce faila shehu ibrahim ta koyar da cewa ba za a yi sallah ba ko kaza kaza kaza saboda an kai wata martaba duk babu wannan a cikin addini mun san shi ba mu tijanawa ne mu yan faila ne ko mu san wannan wanda ake badawa mu abin da muka sani shine wanda muke kanta din nan yanzu Allah ya riko da hannaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da su mu da yan uwan mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malamu Allah ya saka musu alkhairi ya mu Allah ya saka musu alkhairi mu zamu iya Allah iya mana abin da ya gare mu Allah mana maganin sa Allah ya mana arziki a rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ke gona gurbin gidi Allah huwa ce abin da ke Allah kare mu kasan Allah zai ta lafiya Allah mu lafiya da zama lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke neman addu'a gurin mu Allah ya biya bukatun su mu ma Allah ya biya na bukatun alhamdulillah Allah sallallahu alaihi wasallam فاتحة رسالة الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إنك كنت من الصلاة والسقيم رب العالمين عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على فاتحة ما بلغ الخاتم أدي رسالة السقيم على اليقظ العظيم تنزلنا بها بورطة تسيري وتكون لنا وشر تسيري وتكون بها وليوم ونسير أنت ولينا ولنا فني ولي ولي النصير يا رب بالذات وبالصفات لا تأتي في القلوب على الإيمان